jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu farko ga farkonsa babu kuma ƙarshe ga ƙarshensa domin dawwamar dawwamarsa ubangiji mai ɗaukakawa kuma mai kaskantar da wanda ya ga dama ubangiji mai badawa ko mai hana wanda ya ga dama ubangijin da ke shirya al'amuran halittunsa wanda ya rinjaye saman dukkan halittun baki daya ubangijin da ke cewa sani na cewa lalle ni ne allah babu abin bautawa da gaskiya sai ni haƙiƙa da wanda ya haƙuri bisa ga jaraba wanda nake aiko masa da shi sannan kuma ya gode wa ni'imata to haƙiƙa na tattalan masa sakamako mai girma wanda ko bai haƙuri bisa ga jarabawa na da nake aiko mushi ba bai haƙuri da bai yarda da hukunci na ba bai yarda da hukunci na ba to wannan ya nemi ubangiji ba ni ba tsira da aminci su tabbata bisa ga lu'ulu ɗanya mai tsada da'ira wacce take kewaye da komai da kowa wanda ya kai tikewa wurin sanin Allah subhanahu wata'ala ya kai magaryar tikewa wacce babu wani sama a samanta. wanda yake cewa wurin yabon ubangiji subhanahu wata'ala hakika ba zan iyakance kirari gare ka ba ma'ana yadda ne kirari ba zan iya gama yabo gare ka ba ya Allah kai ka dawwama ka tabbata kamar yadda ka yi wa kanka kirari shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa aljanna ta tabbata ga wanda aka shiryar da shi zuwa ga musulunci aka bashi arzikinsa wani irin arzikin da bai sa shi ya wuce gona da iri ba sannan kuma ya yarda da wannan arziki da Allah subhanahu ta'ala ya bashi Allah ya masa salati gwargwadon girmansa da matsayinsa mai girma bayan haka ya ku mutane mu ji tsoron Allah da ni da ku wanda ya halicce mu kuma ya halicci mutanen farko baki ɗaya mu sani cewa Allah ya halicce mu domin ibada ya ɗora mana haƙoƙa kala-kala akwai haƙƙi da yake na lokaci akwai kuma haƙƙin lokaci haƙƙi da ke cikin lokaci shine ibadar da Allah ya ɗaura mana na azumi da sallah da sauransu wanda duka Allah ya musu lokaci wannan ibadar idan ta kubuce maka akwai lokacin da za ka iya biyanta domin haƙƙi ne da ke cikin lokaci amma bayan haƙƙi da ke cikin lokaci akwai kuma haƙƙin lokaci kasancewa kai bawa ne akwai ana bukatan bauta a wurinka kowane sakan wannan shine haƙin lokaci babu sakan inda zai wuce a cikin rayuwarmu Allah baya bukatan bauta a wurinmu kasancewarmu a wannan sakan din ba mu tashi daga cikin bayi ba kaga wannan ba a iya biyan shi domin haƙi ne wanda idan wannan sakan din ya fita wani sakan din shi ma ana bukatan haƙƙinsa in shi ma ya fita wani sakan din ma ana bukatan haƙƙinsa idan ka ce za ka rama a cikin sakan na gaba to shi ma sakan na gaba akwai haƙƙinsa wannan shi ya kira haƙƙi na lokaci shi yasa malamai sun ce ihsani baki ɗayansa shine kiyaye gaɓoɓi da kuma kula da lokuta wurin bautawa Allah dan adam Allah subhanahu wataala ya sanya shi da yana cikin yana da lokuta ƙwara hudu kowane bawa yana da lokaci ƙwara hudu akwai lokacin da Allah ya yi mishi na ni'ima akwai kuma lokacin da Allah ya yi mishi na kuma jarabawa akwai lokacin da Allah ya mushi na da'a yin biyayya akwai kuma lokacin da Allah ya kan kaddara mushi na sabu kowa da kowa baya fita daga ɗaya daga cikin waɗannan lokutan a kowane lokacin shi ko dai ka ganka Allah ya baka ni'ima wata rana ko kuma kaga Allah ya jarabce ka wata rana ko kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara maka yin ibada wata rana kaga kullum kai ne gaba-gaba a masallaci bayan kayi nafila ga sallan farilla ka kiyaye da sauransu haka Allah ya ga dama wata lokaci ya kaddara maka sabansa wannan lokuta kenan Allah ya kaddara wa bawa kowane lokaci da haƙƙinsa ya bawa bawa a cikin ni'ima Allah ya umurce bawa da godiya duk ran da ka bude ido ka ganka cikin ni'ima ga wannan ga wannan kowane irin nau'i na ni'ima ne to abin da ake so ka shagalci da godewa Allah cikin wannan ni'imar haka Allah ya sakin yawa dan adam kula da haƙin shi cikin jarabawa shine haƙuri da yarda haƙuri da yarda wato abin da ake nufi da haƙuri shine ka iya riƙe kanka a lokacin jarabawa kar wani abu ya same ka ka rinka gaya wa mutane kana sanar wa mutane kana kai ƙaran Allah wurin bayinsa yarda kuma shine hukuncin ya zo kana dariya ma kana ka yarda da hukuncin ka sa abin da in kaka cewa na abu ya same shi ya yi haƙuri kamar abin bai so bane amma sai ya haƙura dole kaga wannan ko da ma bai haƙurin ba ba shi da yadda zai shi ko yarda idan hukuncin ya zo sai ka ji daɗi da hukuncin ko da hukuncin na ɓata maka da kasancewa wanda ya jarabce ka akan hukuncin ubangiji ne mai rahama sanin rahamar ubangiji yakan sa bawa idan wani abu ya same sai ya dariya kamar uwa in ta hana ɗa abinci sai ya dariya saboda ya san hausawa ma sun ce mutumin da ke da uwa a bakin muru ba zai yi yunwa to wanda ko ta hana shi to ya kamata ya san akwai dalili wannan kenan sannan kuma idan Allah ya kaddara bawa cikin da'a sai shi kuma ladabinsa shine ya ga baiwar Allah kai ya ga karfinsa kai ya ga dabaransa ya ga cewa da Allah ya ga dama da bai yi abin da yake yi ba tsayuwar daransa da yawan istighfarin shi da yawan salatin shi da Allah ya ga dama da ya canza shi da yawan fasikanci da yawan sabo da yawan laifuffuka sannan kuma lokacin bawa na saban Allah shi ba na so bawa ya fuskanci wannan da yawan fakewa wurin Allah da yawan tuba da yawan neman gafara wurin Allah subhanahu wataala a sannan kuma duk mutumin da ya akasa wannan abin da muka faɗa ma'ana ya akasa godiya da ɗagawa da shishigi da wuce gona da ido wani hakika ya halakar da kansa kuma ya zalunci kansa domin Allah yana cewa ya ku bayina ku ci daga cikin tsarkakan abin da na halasta muku ku ci daga abubuwan da Allah ya baku ni'ima amma kar ku wuce gona da ido kar ku yi dagawa wanda ko ya haka fushi na ya halasta gare shi wanda ko fushi na ya halasta gare shi hakika ya halaka Allah ya kiyaye sannan kuma Allah subhanahu wataala yana cewa lalle dan adam yana wuce gona da iri shi dan Allah ya ba sa wadata amma ya sani cewa akwai ranar komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala haka bangaren jarabawa duk mutumin da ya akasa haƙuri da raki ya akasa yarda da fushi to shi ma wannan hakika ya halaka kansa kuma ya zalunci kansa domin Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin hadisul kursi a cikin hadisul kursi cewa hakika na shirya kaddarori kuma na shirya lamarin halitta ta duk mutumin da ya yarda da wani hukunci daga cikin hukunci na to zan ba su yarda tun daga ranar nan har ranar alkiyama haka duk mutumin da ya fushi da wani hukunci daga cikin hukunci na na kaddara mashi takaituwan arziki na kaddara masa rauni na kaddara masa wasu abubuwa da baya so sai ya fushi Allah ya ce wannan na masa alƙawarin fushi har ran da zai haɗu da ni Allah ya kiyaye a wannan kenan sannan kuma sai ganin baiwar Allah cikin ibada duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya masa baiwa yana tsayuwa kullun da shi yake buɗe masallaci ya yi sallah a bayan liman ko ya yi wasu ibada cikin dare ko ya ciyar ko ya aikin hajji ko Allah ya ba shi ilimi ko wani abu ko mulki daga ko wani abu daga cikin nemomin Allah shi ma ya akasa wannan ganin baiwar Allah da girman kai to haƙiƙa shi ma ya halakar da kansa domin abin tsoro shine ƙarshe shi kuma ƙarshe ba wanda ya san shi ka ga dama kai ta ibada kana ganin cewa ƙila saboda kai ake ruwa a garin ka ga dama kai ta wasu ayyuka na ibada ko wani abu kana ganin cewa kowa ya halaka kai ne kaɗai ka sha ka tsira amma Allah sun tala ƙarshen lamarinka ya juya wanda kake ganin su wulakantattu su mutuwa kyakkyawa kai kuma kai mummunan mutuwa don haka idan ɗan adam ya yi lura ya yi tunani babu ta yadda za a yi girman kai babu wani yadda hanyar da Allah ya buɗa ma ɗan adam da zai girman kai muddin ya san asalinsa ya san ƙasƙancinsa domin Allah ya halicci ɗan adam daga abu mafi ƙasƙanci kuma mafi ƙazanta Allah ya halice shi matacce baya ji baya gani baya jin motsi baya motsawa baya faɗi baya tabawa baya riska kuma bai sani ba Allah ya fara da mutuwan dan adam kafin rayuwarsa ya fara da makantarsa kafin ganinsa ya fara da rauninsa kafin ƙarfinsa ya fara da jahilcinsa kafin saninsa ya fara da ɓatansa kafin shiryarsa bayan haka Allah bai barka ba ya ajiye ka ƙarƙashin ƙaddararsa bayan duk wannan ƙasƙanci da wannan rauni na haka Allah ya ajiye ka ƙarƙashin ƙaddararsa ya yi ko maka da rashin lafiya ko kaƙi ko kasu ya rauna naka ta kowace hanya da ya so ko kaƙi ko kasu sannan bayan haka ya sa ka yunwa wata rana ko kaƙi ko kasu bayan haka ya kashe ka wata rana ko kaƙi ko kasu baka mallaken makanka wani amfani ba ballantana wani cuta baka mallaken makanka wani al'amari ballantana wani iko ka so ka tuna wani abu Allah ya ga dama ya ce ba za ka tuna ba sai dai ka manta ka so ka san wani abu Allah ya ga dama ya ce ba za ka sani ba sai dai ka jahilce shi ba ka da wani abu kai rayuwanka ma ba ka da iko a kanta ka ga dama ka kwanta bacci Allah ya tashi ka babu hannu ko babu kafa ka ga dama ka kwanta da ido Allah ya tashe ka makawo ba ka da aminci game da rayuwanka ba ka da aminci akan kai komowanka ya halice ka cikin rauni daga ƙasa zuwa ƙasa kai dama a ce ka san iya ƙarshen lamarin ka haka kenan da da sauƙi bayan mutuwan wata rana Allah zai tashi ka ya tambaye ka ka karanta littafin ka ka manta shi ko Allah bai manta ba baka sani ba shi ko Allah ya sani idan ma da iyakanta kenan da sauƙi Allah zai ma hisabi da a ce an maka hisabin ma ƙasa za ka koma ka koma asalinka da da sauƙi irin aladu da karnuka wani ya shiga wuta wannan kokomin yawan ibadansa gwanda alade da shi domin alade za a mai da shi ƙasa haka shi bai ɗandana azaba balanta na uku ba da haka babu ta yadda ɗan adam zai girman kaiwa Allah ko ya girman kaiwa bayan Allah komin yawan ibadansa komin yawan iliminsa komin yawan girman nimar da Allah ya bashi domin babu komai a cikinsa sai kazanta irin kazantar da da za a ce ya kalle shi zai ki ballantana a ce ya taba shi kuma ko kaji ko ka suwa ka Allah halicci ka ƙasa zuwa ƙasa zuwa azaba ko zuwa rahama don haka duk mutumin ne aka sa gani ni'ima da girman kai wa bayin Allah misalin wannan shine misalin wanda yake rena manya-manyan fada ko kuma ma bayi na sarki kana rena bayan sarki kaga wannan ya cancanci azaba ko ya dauka hulan sarki bayan sarki ya je wani guri wani bukatarsa ya dauka hulan sarki ya saka ya dauka alkyabban ya saka ya zauna akan kujerarsa kaga wannan ya cancanci ladabtarwa Allah ya kiyaye sannan bayan haka lokacin da Allah ya jarabce ka da sabon Allah ana so ka fuskanci wannan da fakewa gurin Allah da yawan neman tuba gurin Allah wanda koyi akasa ya juya al'amar da alfahari da sabon Allah yana cewa ni ne kaza yana jin daɗi da kasala da sauransu wannan ma hakika ya halaka kansa don haka babu abu mai tsada irin lokaci kowane lokacinka akwai haƙƙin da ke da bukata ɗan adam baya rabuwa da ɗaya daga cikin lokutan nan to kowane ana so kai ba da haƙƙinsa manzo Allah ce duk wanda aka bashi ya gode aka zarafce shi ya haƙuri aka zalunce shi ya yabi sai ya shiru sai sabbin suka ce menene ya rasulullah sai manzo Allah ce waɗannan suke da aminci kuma su ne shirye Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya ladabtar da mu ya ladabtar mana da kawunan mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan daga cikin abin da hudu ban ta kun saki بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا افتتاح لقدمه لاستحالة انعدامه ولا نهاية لبقائه لاستمرار دوامه الرافع الخافض المؤتي المانع المدبر القاهر القائل أنا الله لا إله إلا أنا من لم يصبر على قضاء على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرد بقدائي فليتخذ ربا سوايا والصلاة والسلام على الدرة الوسيدة والدائرة المهيدة allazi balagha min al-ma'arif ila sidratil muntaha wa hiya al-ghayatu allati la ghayata fawqaha al-qa'il la uhsi sana'an alayk anta kama asnayta ala nafsik sayyidina wa maulana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-qa'il طوبى لمن هدي للإسلام وكان رزقه كفافا ورضي به حق قدره ومقدار العظيم أما بعد أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين واعلموا أن حقوقا أن الحقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق في الأو... وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها إذ ما من وقت يريد إلا ولله عليك فيه حق جديد والإحسان هو ضبط الأنفاس وحفظ الحواس والأنفاس هي دقائق الساعات وضبطها هي إماراتها إمارتها بأنواع الطاعة وأوقات العبد أربعة وقت النعمة ووقت النكمة ووقت الطاعة ووقت المعصية ولله على العبد في كل وقت حق ففي النعمة الشكر وفي النكمة الصبر والرضا وفي الطاعة شهود المنة من الله تعالى وفي المعصية اللجوء والإنابة وطلب الإكالة وكل من أكس الشكر بالتغاوى فقد أهلك نفسه وظلمها قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يعلل عليه غضبي فقد هوى فقال تعالى أيضا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجاء وكل من أكس الصبر والرضا بالضجر والسقط فقد أهلك نفسه وظلمها أيضا قال الله تعالى في الحديث الكرسي قدرت المقادير ودبرت التدبير وحكمت الصنع فمن رضي فله الرضا حتى يلقاني ومن سخط فله السخط مني حتى يلقاني نعوذ بالله تعالى من سخطه وغضبه وشر عباده آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس اعلموا رحمكم الله وإياي أن من أكس شهود شهود المنة بالعجب والتكبر على الخلق فقد أهلك نفسه أيضا لأن خاتمة الأمر مجهول فكيف يصيح للإنسان الكبر وهو عليم بذلته وخسته خلقه الله من أرزل الأشياء وأقذرها ميتا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم فبدا بموته قبل حياته وبضعفه قبل قوته وبجهله قبل علمه وسلط عليه الامراض كرها شاء ام ابى رضي ام سخر فيجوء كرها ان شاء سيده ان شاء سيده ويمرض كرها ويموت كرها لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا يريد ان يعلم فيجهل فيجهل ويذكر فينسى وليس له امر من حياته لحظه ثم يموت فيكون ترابا ويقوم عند الله إما أن يكون أذل من الخنزير أو أفضل ثم من عكس اللجوء والإكالة فقد أهلك نفسه أيضا نسأل الله السلامة والعافية والعفو والرضا جاي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
سو ديديتا ميوا كان الله يكذب ويقرا عليه الله يكذب ويقرا عليه